الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله يومنا 24 ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da bakwai ga watan bakwai ne ko? ga watan ko takwas takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu inda rana ta wada takwas na ce bakwai an ce mana takwas na ce takwas kuma a miliyon ba a dama shi watan takwas na faɗi shi daidai bakwai ne ko? bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul anbiya'i mun tsaya daidai aya ta tamanin da hudu yau za mu tashi kan aya ta tamanin da biyar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa isma'ila wa idrisa wa dalkifl kullum min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin Allah subhanahu wataala ya ce wadkur Isma'ila ka ambaci annabi Isma'il ko wa Isma'ila wa Idris wa dalki ka ambaci wato annabi Isma'ila dan annabi Ibrahim babban daga annabi Ibrahim alaihi salam wa Idris da kuma annabi Idris wa dalkifl da kuma dalkifl ma'ana Allah subhanahu wataala yana cewa ka ambaci bayanmu waɗanda muka zaɓa da annabawanmu manzanni ka faɗe su da mafi kyawun faɗi ka faɗe su da mafi kyawun bayani ka yabe su yabo wanda ya kai matuƙa ka ambaci annabi ibrahim da annabi isma'il wanda allah subhanahu wata'ala ya jarrabe annabi ibrahim da shi shi ma allah ya jarrabe shi da jaraba wanda Allah ya ɗoro ma baban shi cewa a yanke shi Allah subhanahu wata'ala ya ce a bari Ismail da annabi Ibrahim da kuma annabi Idris da Zalkifil annabawa ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala Allah ya aiko Allah ya ce kullum kowane ɗaya daga cikin waɗannan annabi Ismail da annabi Idris da annabi zalkifli annabi zalkifli yawancin malamai suna cewa ba annabi ba ne ma dai abinda yake nuna annabi ne zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana yawan zano ya cikin annabawa kusan ma dai inda aka faɗe shi ana faɗin shi ne tare da annabawa abinda yake nuna shi ma menene annabi ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala to kowane ɗaya daga cikin waɗannan Allah ya ce mina sabirin yana daga cikin masu haƙuri mana kowa cikinsu ya ci jarrabawan da Allah subhanahu wataala ya mai yayi haƙuri akan jarrabawa kuma ya canye ta muna ganewa ko haƙuri kuma ma'anar shi shine hana zuciya da rike zuciya daga abin da take karkata da ɗabi'ar ta zuwa gare shi ma'ana da abin da zuciyarka ke karkata zuwa gare shi ita zuciya galibi tana karkata ne da aikin banza da aikin wuhi mafi yawan zukatanmu suna karkata ne ga haka to ka rike zuciyarka ka tsare ta daga aiki da abin da ta karkata zuwa gare shi shi ake ce ma haƙuri Bana zuciyarka tana son ɓanna sai ka rike ta ka sa mata linzami ka hana ta ka tare ta ka sa mata takunkumi kar ta aikata wannan abu muna ganewa ko to hakuri kuma kamar yadda mun sha bayani wato nau'uka ne guda uku akwai hakuri akan bin Allah bin dokan Allah subhanahu wataala aiki da magana Allah aiki da magana annabi sallallahu alaihi wasallam ana dai kai biyayya ga Allah kai biyayya ga manzo Allah sai kai hakuri sai kai hakuri zaka tsare ibadodi da mu'amaloli da zamantakewa da halaye kyawawa da addinin musulunci yace ka ɗabi'anta da su duk sai kai hakuri sai ka danna zuciyarka sai ka hana ta domin zuciyarka tana kiyayya da waɗannan abubuwa ɗin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a aikata to dole sai ka samu mata lizami ka rike ta ka dora ta dole ta yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan haƙuri daga sabon Allah mutum ya haƙurtar da zuciyar shi daga abin da zuciya take karkata zuwa gare shi na ainihi taka dokan Allah subhanahu wa ta'ala wannan tana yi ko a ɗan duko ta ko ko rage ta ne a kai ƙara ta mana na ji hannawa da zuwa haƙuri daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba ta shiga cikin nan abin nan ko haƙuri daga sabon Allah abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hana mu suna da yawa ba ‘yan kaɗan ba ne to kowane sai ka yi haƙuri daga aikata su sannan za ka cin nasara a cikin rayuwarka kowane cikinsu dukkan abin da Allah ba ya so to dole sai ka yi haƙuri sannan za ka cin nasara a wannan ɓangaren da kuma haƙuri a kan ƙaddarorin Allah subhanahu wata'ala masu raɗaɗi masu tsafi irin na mutuwan uwaye mutuwan mata mutuwan yaya mutuwan yan uwa mutuwan amannan arziki mutuwan abokai waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke kaddarori ne masu zafi ko haɗawa kuɗi da su kuɗinka su faɗi waɗanda ka riga ka shirya wani abu da za ka yi da su kawai sai su faɗi sai ka je sayan abin ka lalaba babu su kuma su kaɗai ne kasan akwai zahi ko ba haka ba ko a sace ma abin hawa ko gidanka ya zube ya bi ruwa haka wannan jarabawa ce mai mi zabi ko wata rishin lafiya wadda za ta zannar da kai shekara da shekaru ba inda kake zuwa ba ka zuwa ko ina kowace ba ka yi zuwa bakin kofar gidanka kana cikin gida kwance baka san me ake yi ba shekara da shekaru sai an daga ka sai an maida ka sai an baka abinci sai an baka ruwa kaga wannan duk jarabawa ce mai tsafi to sai ka yi haƙuri sai ka yarda da cewa wannan hukunci ne daga Allah babu makawa sai ya same ka to waɗannan nau'uka na haƙuri guda uku idan ka haɗa su a cikin rayuwarka to ka ci jarabawan Allah subhanahu wata'ala da ya maka ba yadda za a yi bawa wato ya cancanci sunan haƙuri cikakke har sai ya cika ma waɗannan nau'uka na haƙuri guda uku haƙoƙinsu to waɗannan annabawa na Allah subhanahu wata'ala amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su Allah ta'ala ya kamanta su da mi suna cikin masu haƙuri ya nuna kenan lalle su waɗannan annabawa sun cika ma waɗannan nau'uka na haƙuri haƙoƙinsu ma'ana kowane nau'i guda daga cikin nau'uka guda hudu sun yi shi yadda ya kamata shi yasa Allah ta'ala ya ce kowane ɗaya daga cikinsu yana daga cikin masu haƙuri to me yasa Allah yake ba mu labari Allah yana ba mu labarin su ne saboda mu yi koyi da su shine ba wai dan su burge ka kadai ba su burge ka domin sun zamanto gwarazan shekarunka ma'ana sun zamanto su ne ɗan yayin rayuwarka muna ganewa ko kowa a cikin rayuwa akwai wanda ke burge shi to mu musulmi kamata ya yi annabawa da mabiyansu su zan birge mu to in sun birge mu kuma sai mu koyi da su kamar yadda 'yan duniya 'yan duniya ke birge sai su yi koyi da su wani dan duniya in ya burge ka yana cin abinci da hannun hagu sai ka ce to kai ma haka za ka kana yi kana tuna shi sau da yana burge ka gaskiya hannun nashi in yana ci lahiya lau ga yanan abin abin abin gwanin sha'awa wani wanda ya burge ka wani aski yayi kamar ya dauko kwano ga kai wani kuma kamar ciyawa ta fito mai kai ta an mai wani birca birca ga kai kuma kudin shi ya biya da yawa ma ba yan kaɗan ba aka mai wannan askin jikka biyar ko goma ya biya sai ma sai ka je ka biya ana yi ma kana kana tuna shi cewa yanzu kuna kama da shi ba gaira ba sau haka wasu yan mata suna koyi da wasu yan mata waɗanda suke tsirara waɗanda suke tsaraici waɗanda suke sa kaya matsatsi duk al'aurarsu gaba ɗaya ta hito saboda mi me yasa suke koyi da su saboda sun burge su to mu musulmi so ake yi maza su yi koyi da annabawa da manzanni mata su yi koyi da matan annabawa da matan manzanni waɗanda suka yi biyayya ga Allah subhanahu wataala a baki labarin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata annabi Ibrahim matan annabawan Allah ga yadda suka rayu tare da mazajensu cikin rufin asiri da sutura da biyayya ga dokan Allah subhanahu wataala ga su Allah yana yaban su in ke mace ce sai ki koyi da su kai da namiji kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ma da ya mace ta yi koyi da manzo Allah kuma matan manzo Allah sun zamanto abin koyi gare su muna ganewa ko to saboda haka Allah yana ba mu labari ne ba dan komi ba ba dan abin ya burge mu kadai ba dan ya burge mu kadai kuma dan mi kuma dan mu yi koyi da su mu yi kwaikwayo da su mu ma mu zamanto masu haƙuri mu tashi mu yi haƙuri game da abubuwan da Allah ta'ala ya ɗora mana kamar yadda ya kamata kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kamanta su da cewa lalle su nagari ne Allah ya ce wa adkhalnahu mun shigar da su fi rahmatina a cikin rahamanmu saboda me muka shigar da su a cikin rahamanmu innahum minas salihin saboda lalle su suna daga cikin bayin Allah na gari gyararru ne sun riga sun gyara kansu to wannan gyaran da Allah subhanahu wataala ya gaya masu ya shafi gyaruwar zuciya muna ganewa ko zuciya kuma tana gyaruwa ne da sanin Allah ba yadda za a zuciya ta zamanto gyararriya ba ta san Allah ba yawo tana zamantowa gyararriya ne in ta san Allah subhanahu wataala kuma sanin Allah sani na hakika ba wai sanin shanu ba yawa sani na aiki zuciya tana gyaruwa ne da san Allah zuciya gyararriya ita ce mai san Allah mai gabatar da soyayya Allah akan soyayya komi zuciya tana gyaruwa ne da mai da al'amari zuwa ga Allah cewa Allah shine mai komi shine mai kowa muna ganewa ko a kowane lokaci to ba yadda za ka zamanto gyararre sai ka zama haka ka san Allah kana san Allah kuma ka mai da lamarinka zuwa ga Allah gaba daya kuma ya shafi gyaruwan harshe ta yadda harshen mutum ba zai gushe ba kullum yana faɗin sunan Allah kullum yana ambatan Allah kullum yana yaban Allah gyaruwa ya shafi gyaruwan harshe yaya harshen ka zai gyaruwa shine harshen ka kowane lokaci ya zamanto yana ambatan Allah kowane lokaci harshen kana ambatan Allah kowane lokaci in abu ya baka haushi ka ambaci Allah in abu ya burge ka ka ambaci Allah kai ya zamanto wurin bacin rai baka ambatan Allah wurin farin ciki ma baka ambatan Allah ka san galibi rayuwar mu haka muke harshen nan namu banda zage-zage da bace-bace da mugayen maganganu ba abinda muke da shi lokacin da muka ga abu ya burge mu sai ka ji mun ce shagewa ne kaga shege ai zagi ne ba zikirin Allah bane me ya kamata mu yi abu ya burge mu ce Allahu akbar ta Allahu akbar ba ta suwana ba ce ta musulmi ce duk inda kake matsayinka na musulmi abu ya burge ka ce Allahu akbar ko ka ce subhanallah ko ka ce la haula wala quwwata illa billah sai ka samu lada kuma kana nan cikin bayan Allah na kwarai kana cikin azzakirin Allah kaseeran wa zakiran kana yawan ambata Allah ambata Allah da Allah ya baka umarni cewa udkurullaha zikran kaseera ku ambaci Allah ambato mai yawa to yaushe ne za ka ambaci Allah mai yawa alhali harshen kai yana zage-zage yana ɓace-ɓace sai ka ga mutum ya zanna majalisa tun da safe har zuwa karfe goma an yi shayi an sha premier an sha dezem an sha turazem an sha hada lemu ma da citta amma ko so ne bai ambaci Allah ba kuma haka in an jima zai dawowa kuma hirar da aka yi dugulmaci da zagin mutane da wulakanta mutane da cin mutuncinsu zunubi saman zunubi to da haka harshenka yana zamantowa gyararren harshe in kana yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala muna ganewa ko saboda haka gyaruwa ta tattare rayuwarka gaba daya ta shafi zuciyarka ta shafi harshenka kuma ta shafi gabobinka gabobinka ma gyaruwarsu shine shagaltosu da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kame su daga aikata ayyukan asha ayyukan sabon Allah waɗanda Allah subhanahu wataala ba ya su don haka da hakurin da waɗannan annabawa suka yi da kuma nagartarsu da gyaruwarsu Allah subhanahu wataala ya shigar da su a cikin rahama shi ta aljanna saboda haka ne kuma Allah ta'ala ya sanya su tare da ƴan uwansu manzanni Allah subhanahu wataala ya sanya su layi guda ɗaya Allah ya ce kullum minas sabirin kuma ya ce innahum minas salihin lalle su suna daga cikin salihai da annaba salihai ne su ne manyan salihai ma duk wani salihi su ne shugaban shi muna ganewa ko to kuma Allah subhanahu wataala ya ba su tukuici wanda yake mai kyau ya ba su tukuici mai kabri a nan duniya da kuma lahira duk wanda ya ba Allah tun duniya Allah ke saka mashi amma kakka tsaya jira in ka tsaya jira kaga kana ta yi sai baka ga kana ta abin nan gawara sa yanzu baka kaho ba tsakanin ka da Allah zaka wannan kai dai kama Allah Allah ya gada ma ya gwada maka Allah bai gada ma ba kuma ya boye maka awo to wasu bayan Allah Allah tun duniya ke saka musu kuma lahira saboda sun yi da Allah sai Allah subhanahu wataala ya saka musu yanzu annabi Allah ya saka musu da alheri me yasa saboda ga su muna faɗin su da alheri faɗin ka da alkhairi bayan ba ka nan shekara da shekaru babu wanda zai zage ka duk wanda ya zage ka ya zage ka ne ba da haƙƙi ba duk wanda ya bata ma suna ya bata ma suna ba da haƙƙi ba amma duk mutumin kirki zai yabe ka to wannan tukuici ne da Allah ke ma tun duniya na lahira kuma shine gidan aljanna saura haka ce nan da a ce annaba nan ba su da wata lada ba su da wani tukuici ko wani sakamako banda kawai Allah subhanahu wataala yana ta faɗakar da labarinsu wannan kada ya ishe su kuma Allah subhanahu wataala ya sanya masa harshen gaskiya a cikin mutanen ƙarshe wannan kada ya ishe su daraja ya ishe su falala ya ishe su ɗaukaka wurin Allah subhanahu wataala muna ganewa ko to duk wanda ya biyayya ga Allah Allah subhanahu wataala zai saka mai da alkhairi tun duniya kuma Allah subhanahu wataala abinda ya aje mai ya adana mai shira na alkiyama na aljanna shine mafi girma daga abinda ya samu a nan duniya Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce wa zannuni kuma ka ambaci zannun ma'ana ka ambaci bawanmu ka ambaci manzanmu wanda ake ce mai zannun shine yunus dan matta mai kifi shi annuni din kifi ne wargajejen kifi katon kifi irin wannan wanda za ya zowa ya haɗe ya haɗa mutane ya haɗa duk wani gungume ma abu shi ake ce ma annuni da larabci Allah ya ce to ka ambaci ma abucin mi mabucin nun shi yasa wani wuri Allah ta'ala ya ce wala takun ka sahibil huti kaga alhuti shine Allah ya fassara da mi da nun na Allah ya ce wa zannuni can kuma Allah ya ce mi sahibil huti kakka zamanto kaman mai kifi mai katan kifi zaɗin nan da sahib din ma nasu guda ɗaya muna ganewa za ana nufin ma'abuci mai kaza sahibu to Allah subhanahu wataala ya ce ka faɗi wato annabi Yunus ka faɗe shi da ambato mai kyau da yabo kyakkyawa saboda mi domin Allah subhanahu wataala ya aike shi zuwa mutanen shi ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala ba su ba da gaskiya ba sai masa alkawari da sauka azaban Allah subhanahu wata'ala da wani isasshen lokaci wanda shi ya gaya musu shi to sai azabar ta zo lokacin da suka ga azaban Allah subhanahu wata'ala suka yi ta ƙara suna ta titaniya suna ta kuka suka tuba daga laifin da suke sha Allah ɗauke masa azaba din kuma inda Allah ya ce falawla kanat qaryatun amanat فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله يتي دمي نيني وتا القرية بتكسن شبا wadda ta ba da gaskiya kuma ba da gaskiyarta ya amfane ta ba samu wata alkarya ba Allah ya ce illa qauma yunus sai dai mutanen annabi yunus lamma amanu lokacin da suka ba da gaskiya ga Allah kashafna anhum azabal khizi Allah ya ce mun ɗauke musu mun yaye musu azabar wulakanci wa mattanahum fil hayati dunya wa rayuwar duniya wa mattanahum ila hin kuma muka ji yadda su dadi ya zuwa wani lokaci kuma Allah ta'ala ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun ma aika annabi nu zuwa annabi Yunus zuwa mutum dubu ɗari ila mi'ati alfin aw yaziduna Allah ya ce kuma suna ma karuwa mana dubu ɗari da yan kai fa amin gaba ɗaya suka ba da gaskiya ga annabi su wa mattana mu ila hi Allah ya ce nan ma dai mun je da su daɗi zuwa wani lokaci mutum dubu ɗari da ya kira su zuwa ga Allah da suka yarda wannan yana daga cikin falalan annabi Yunus alaihi salam bai samu tirjiya ba da samun ƙin yarda da mutanen shi mutane duk sun ba da gaskiya da abin da ya gaya musu wannan al'umma mai girma wacce Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari sun yi imani da ainihi kiran da annabi Yunus ya musu zuwa ga Allah yana daga cikin me yana daga cikin mafi girman darajojin annabi Yunus alaihi salam to sai dai duk da haka nan Allah subhanahu wataala ya ba da labari a nan cewa izahaba mughadiban cewa annabi Yunus ya tafi yana mai bacin rai yana mai nuna fushi akan abin da suka aikata wani lokaci kuma ya gudu daga Allah subhanahu wataala saboda wani zunubi da ya aikata saboda wani zunubi daga cikin zunubai muna ganewa ko wanda Allah subhanahu wataala bai faɗi wannan zunubin ba a cikin littafin shi kuma ba mu da bukatar sanin wannan wani irin zunubi saboda Allah ta'ala ce iz abaqa ila al-fulki al-mashhun lokacin da annabi Yunus ya gudu ya zuwa kwalakwalo wanda aka batse aka cika shi da mutane muna ganewa ko wa huwa mulim kuma Allah ta'ala ya ce wa huwa mulim فالتقمه الحوت وهو مليم معنى النبي نسى عليه السلام kifi ya haɗe shi saboda mi yana abin zargi ya aikata abin da ake zargin shi akan shi amma dai zahirin kisa abin da yake nunawa cewa gaugawan annabi Yunus alaihi salam da kuma nuna bacin ran shi ga mutanen shi da fitar shi a tsakankanin mutane ya gudu ya bar su kafin Allah subhanahu wataala ya bashi umarni da wannan sai ya tsammanin cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai kuntata mai rayuwa ba Allah ba zai mace mai rayuwa ba yana ganin Allah ta'ala kamar bai ma Allah laifin da Allah ta'ala zai kuntata mashi ba muna ganewa ko kamar Allah ta'ala ba zai sanya cikin wani wuri wanda yake kuntatacce ba shine fa banna Allah na qadiru alaihi sai ya tabbatar da cewa lalle ba za mu mace shi ba domin kalma alƙadar tana ɗaukar ma'ana azziq kunci kamar yadda Allah yake ta faɗi Allah ya sukur rizqa liman yashau wa yaqdir wa yudayyiq kina Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma Allah yana kuntata shi ga wanda ya ga dama sai ga an ba mutum arzikin da zai iya ci da mutanen maradi kullum kuma ya ci gaba da harkokin shi dukiyar dukiyar tana na yadda take mutanen maradi kafin su zai ci da su kullum yayin da Allah subhanahu wata'ala zai kuntata mu wani ya kasa ci da kanshi shi kadai ma ya kasa ci da kanshi sai ya raba wurin wani mai iyali mata hudu da diya hamsin shi ma a hidda mai kwano a banshi shi ne na hamsin da daya shi kadai ya kasa ci da kanshi in ya tashi kullum da za sai ya rasa yadda za yi sai mai matan nan hudu da diya hamsin da biyar ko satta ya ce a kai mai abinci Allah kenan to Allah subhanahu wataala annabi Yunus Allah ya bada labari cewa fa zanna allan naqdira alai to saboda haka yayi zaton cewa Allah ta'ala ba zai mace shi a cikin cikin kibi ba ko kuma yayi zaton cewa ya tabbatar da cewa wato Allah ta'ala ba zai kama shi da wani laifi ba kuma irin wannan zaton malamai suka ce ba laifi ba ne ya bijiro ma mutum sai dai ba zai tabbata ba muna ganewa ko a matsayin mutum na ba kamili ba ne ya zanki tunanin ba abinda Allah zai mashi amma ba ya tabba ya zama halinka in ya zama to halinka to kai ba bawan Allah ba ne amma wani lokaci kawai ka ji abu ya bijiro ma ka saki jiki ka aikata abin da ba daidai ba kana tunanin ai ba wani abu ba ne kana iya samun kan saboda saman Allah ne amma ya zama kullum haka kake to ya zama babban laifi wanda Allah subhanahu wataala zai kyamace ka muna ganewa ko to da haka a annabi Yunus alaihi salam sai ya hau cikin mi cikin jirgin ruwa tare da waɗansu mutane yana shiga sai aka ce jirgi ya cika dole a rage me yasa za a ragewa saboda a cikin mu akwai wani wanda ya gudu ya gudu ya baro mutanen shi saboda haka a yi ƙuri'a a ga wane ne wannan mutumin wanda ya gudu muna gane sai aka yi ƙuri'a domin in aka gano wanda ya gudu din to za a je ba cikin ruwa sakamakon gudun shi dai daga mutanen shi jirgin ruwa ya ki motsawa muna ganewa ko shikenan sai aka yi ƙuri'a fasaha mafakana milal mudhabin sai ya ƙuri'a shikenan sai ya zamanto daga cikin waɗanda aka rinjaya mana daga cikin waɗanda ƙuri'a ta faɗo kansu mutane suka ce to annabin Allah kai duk duniyan nan ba mutumin kirki ga makka za mu jefa ka cikin ruwa bari da a sake ƙuri'a a gani aka sake ƙuri'a sunan shaidu suka ce muna nan dai muna ganin girman ka a ƙara yi aka ƙara haso ka ce to annaba ya haƙuri yake nan sai aka jiba shi abinda ya tunanin ya tabbatar da Allah ba zai mashi ba sai Allah ya mashi yana fadawa bai hallaka cikin mi ba cikin ruwa ruwa ne masu yawa shi kenan kawai sai kihi ya bude baki kawai sai ya fada ciki kifi ya tafi da shi a cikin mi kasar ruwa ga duhun dare ga duhun kihi ga duhun mi karkashin ruwa ya yi kasa da shi shi kenan to annabi ne aikin shi da mami bauta Allah subhanahu wataala biyayya ga domin al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun in ba dan cewa lalle annabi Yunus ya kasance daga cikin masu bautan Allah ba ba tsarkake Allah masu bauta Allah gadan-gadan dare da rana kowane lokaci Allah ya ce da ya zamna a cikin cikin kihin nan har zuwa ranar tashin alkiyama amma tun da yana cikin masu tsarkake Allah masu bauta ma Allah ba zanna ba tsaye ba dare ba rana ba sanyi ba zafi ba rani ba damuna kowane lokaci Allah ya ce fa nabadnahu sai muka jefo shi bilarayi wa saqim bambatna alai shajaratan min yaqtin almuhim dai abinda Allah ta'ala yake so ya nuna mana anan annabi Yunus alaihi salam ya tabbatar da kamala ta bauta ga Allah subhanahu wataala cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala kuma ya tsarkake Allah daga duk wata tawaya daga duk wani na ƙasa duk wani aibi daga duk wata cuta gaba ɗaya duk wani abin da baya da kyawu duk lokacin da zaka cewa subhanaka to kana tabbatar da tsarkin Allah subhanahu wataala daga duk wasu abubuwa waɗanda suke ba su da kyawu kamar ka ce subhanaka to kana cewa Allah baka da mata Allah baka da ɗa Allah baka da ɗiya Allah baka da uwa baka da uba Allah kai ne Allah subhanahu wa ta'ala tun babu kowa har kai kowa shike nan kana cewa Allah kai ne wanda baka rishin lafiya balle ai mutuwa kai ne wanda baka gingidi balle balle kai bacci Allah kai ne baka da wanda baya da jahilci Allah kai ne wanda baka da talauci ilimin ka cikakke ne wadatar ka cikakkiya ce ka cikakke ne duk lokacin da kake cewa subhanaka to abinda kake kamanta Allah subhanahu wataala da shi kenan to da haka yayi furici da kuma cewa lalle shi yana daga cikin wato azzalimai ya zalunci kanshi kuma yayi aika aikar da Allah ba ya su yace inni kuntu min zalimin kenan wannan yana nuna duk lokacin da ka shiga cikin matsi ka shiga cikin kunci daga cikin ladubban addu'a ka yabi Allah sa'annan kuma mi ka tabbatar da cewa kai mai laifi ne muna ganewa addu'a kake Allah ya baka kudi addu'a kake Allah ya baka jari addu'a kake Allah ya baka abinda zaka biyan bashin da bashi yama yawa addu'a kake cewa an kama kayanka kuma kudin da aka nema ka bada baka da su me ya kamata ka yi sai ka zanna ka yi alwala ka yi sallah ka yabi Allah ka yi salati ga manzon Allah ka yi istighfari mai tsawo ka yarda da cewa sakamakon laifinka ne ka shiga wannan matsala ba zama ba tsayi ba ka kwana dare da rana damuwa ta ishe ka ko abinci baka jin daɗin shi ka tabbatar da cewa ai sakamakon sabon Allah ne sakamakon zunubi ne kuma ka tuba ba ka karawa ka annabi nan ba a zamanin shi babu mutunan kirki kamar shi ba mai imani ba nagartacce irin shi amma yana cewa subhanaka inni kuntu min zalimin ashe in ka zo addu'a kamata yayi ka zanki mi ka zanki fadin irin wannan addu'a din ka zaki dukawa gaban Allah subhanahu wataala kana gaya ma Allah matsalolinka kuma kakkai ta waɗin matsalolin Allah ba ni kuɗi kai shiru ba ni kuɗi ba ka da su ko ka ce Allah ba ni da kuɗi na san saboda laifuffuka ne sun mana yawa Allah ka yabe mana ka bani kuɗi kai kai kai ta maimaitawa Allah ka yabe mana ka bani kuɗi Allah ka gabarta man laifina ka bani kuɗi Allah ka yabe mana zunubi na ka bani jari Allah ka yabe mana laifina ka sa a sakan mana kayana ko ka bani abinda zan taya an kafin ɗauko kayana da su haka ne ka yi ta maimaitawa kanka ba so ɗaya ba ka yi ta kai ta kai ta kana istighfari kana cewa Allah ya kwato ma kayanka Allah ya baka jari Allah ya baka kuɗi Allah ya baka haihuwa Allah ya baka lafiya kai ta ka samu kai kamar so ɗari kana yi kana kilgawa nawa kai kana yi kana kilgawa ka gani insha Allah in yau ba a hita ba gobe za a hita in gobe ba a hita ba jibi za a hita amma ka zo kana ta addu'a Allah Allah ka sa a saki kayana ka yi shiru ga kanan dumu dumu da zunubi ka yi kata kata da laifi baka da kyan kallo da za a sama na'ura ta sarauta Allah subhanahu wataala da kare na kanka kamar yadda likita zai nuna ma gewaye kake da abubuwa waɗanda suke cututtuka ne amma yan jaye na'urar baka gani amma da an sa sai ga gasu nan suna ta yawo ga jikinka to da shi ma za a yaye maka wannan sakamakon zunubi shi yasa baka ganin laifinka to kuma ba inda za kai ka taba rayuwa baka yi laifi ba rana ta hito ta wada baka saba ma Allah ba akwai to ka tara ka tara ka tara ka tara ko matsala ta zo ta yi katutu me kamata ka yi ka tuba ka yi itirafi ka yi ƙurci ga Allah subhanahu wa ta'ala ka yi koyi da annabi Yunus alaihi salam ka tashi cikin dare kaga shi ma cikin me tashi cikin duhun dare ba guda ba sai ma ka tashi cikin duhun dare ka hana ina ka kwana kai kai kuma kai ta kuka ta kuka na- na kuka kuka na tsoron Allah kuka na tsakaninka da Allah ba kukan ƙarya ba in ka ji motsin wani ma sai ka yi shiru don kai ya bata ma kukan yawwa sai ka yi shiru cikin 'ya'yanka ko cikin matanka wata ta tashi cikin dare sai ka yi shiru in ta koma kwana sai ka fashe da kuka kan ma ta san me ake tsakaninka ne da algana kake da Allah mahaliccinka muna to lokacin da annabi Musa alaihi salam ya yi waɗannan addu'o'i Allah ta'ala ya ce fastajabna lahu sai muka karba mashi wa najjaynahu min al-gham kuma sai muka kubutar da shi daga mi daga bakin ciki ma'ana daga wannan mawuyaci da tsananin halin da yake ciki Allah ya ce kaga ya roke mu sai muka yi mi yawa ba mamaki nan take ba mamaki bayan lokuta ne muna ganewa ko di yana iya dauka nan take yana kare addu'an Allah subhanahu wataala ya ce kifin ya yaddo shi waje shine fanajjanahu wanajjanahu min al-ghammi muka tseratar da shi daga bakin cikin da yake ciki shi kaga bakin ciki yana samun wa yana samun dukkan bayan Allah bayan Allah ma musamman zababbu na Allah din bakin ciki yana samun su ka gansu cikin bakin ciki cikin damuwa cikin wani abu wanda ya sanya su takaici to ballantana kai daɗa waɗannan ba sojojin Allah ne ba ba zai ka ɗan farar hula daɗa sojojin Allah ne masu shaida su Allah yana jarraba su in Allah ya jarrabe su bai kyale su ba kai sai a kyale ka ba za a kyale ka ba haka kakka yarda ka shiga cikin jarrabawa kai ta tunanin mai kama Allah ka yi ma Allah abubuwa da yawa don Allah na da hakuri ma da ma hakuri ka za a yi ka mutu ya Allah na da hakuri wa ya afu an kafi ka zange cewa mi kai kai din zaka cewa mi kai kai ƙarya kai ha'inci kai zalunci kai cuta ka danna haƙi ko ba haka ba to kai ne kake hitawa cikin gari ba ka samu balangon ka mai kyau ka sani ka kyale iyalinka kuma ka ce Allah mi kai mai ka samu dacen ka mai kyau rabin kilo ka canyi ka samu zaben ka ka canye cikin gari sai ka zo cikin gida ka ce da Allah mai koma maganin zahi ka ce baka ma Allah komi ba iyali suna nan ka bar su da mai kuka ka bar su da mai lalo abincin ka yadda aka zuba ma haka za ka bari shi ka sa matan ka su yi ta wahalar ƙarya su ta nemo maka magani ka kuma lafiyar kalau mutum ya ce ya ƙoshe yana ta gyashi yana gyatsa ka ji matar tana kuwa kawo ma madara falsa ce abin nan ce estoma ce ke tashi kafin tana da yawan sa gyatsa ce wallahi hajji a hakan ne kuma ya ce ya ƙoshi ne kuma ka ce in kama Allah ga laifi nan ka ci cikin gari ka kyale su to laifuka ba suna nan da yawa muna yi saboda haka duk lokacin da ka ga Allah ya jarrabe ka da wata jarrabawa ka sa cikin ranka wani laifi ne wanda ko yaya yake ko mun kankancin shi saboda shine Allah ya kama ka ka tuba kawai ka gyara kanka yarda ka bai ma shedan kai ta tunanin menene kai ta laifuka in za a zana ma ai ba kai ta cikin mutane da Allah zai rubuta ma laifinka ga goshinka ga yana a rubuta laifi 180 a rubuta ga goshin ga gashi nan yaya za ka yi hitawa za ka je masallaci da a ce haka ake duk wanda ya tara laifi sai a rubuta to yanzu ka kai 180 saura 20 akwai wanda zai hitawa sai kowa ya boye sai ka yi ta isi gabari ka tuba an goge sa'an nan ka hito amma Allah ta'ala mai rufin asiri ne na ruba maka asiri kuma yana raga maka ne saboda ka gyara ba wai dan ka ci gaba da shigantaka ba Allah ya samu dace to Allah subhanahu wataala sai ya ce banabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wani wuri Allah ya ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbih la nubiza bil ara'i wa huwa mazmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin Allah ya ce muka yebo shi a sarari a wuri wanda yake sarari fili ne ma'ana bakin bakin ruwa oh mulim yana abin zargi فنبذناه بالأراء وهو سقيم ينالش اللافئة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين على جمك تشرو إتاتي يقطين أكنش وسمع لما سكتي إتاتي كبيوة إتاتي تشم يقطين وسكتي إتاتي كنكنا ma'ana dai ire-iren waɗannan wato ciya waɗanda suke bin ƙasa kuma suna yin 'ya'ya narka-narka kamar kabewa wadda mu muke ce ma ka bushe kamar kankana kamar sidima da sauransu ire-iren waɗannan Allah subhanahu wataala ce sai muka tsiro shi a kan shi kana saboda diya sare gaba da ya sha zafi wannan diya na so ya nuna maka cewa wahala ba ita ke kashewa ba sai in ajali yayi cikin kifi ba me yake ci me yake sha kazamta ce ba jiki datti ne ga kibi da ƙarni ga babu iska sai kibin ya bude baki iska ya shiga amma Allah ta'ala ya ce a ajiye shi zan na nan gurin ba zai mutu ba zai rayu da Allah ya gwada ma mutane sarauta shi da a nuna ma cewa ba wahala ce ke kawo ƙarshen mutum ba in kaga ƙarshen mutum yayi to ajalin shi yayi li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan ولا يستقدمون كده ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون الله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين الله يقول كما يند muka tseratar da annabi Yunus haka muke tseratar da dukkan masu imani wannan alkawari ne albishir ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya ga dukkan muminin da ya fada cikin wahala cikin kunci cikin bakin ciki cikin damuwa cewa lalle in ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah Allah zai tseratar da shi Allah zai yayi mai wannan damuwar tashi kuma Allah zai sassauta mai saboda mi saboda imanin shi kamar yanda wato annabi Yunus Allah subhanahu wata'ala yayi mashi to kai ma saboda imani Allah zai maka Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yace da'awa annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu wani wanda zai shiga cikin matsala cikin damuwa ko takaici ko bacin rai ko bakin ciki ko kunci ya roki Allah subhanahu wataala da wannan addu'a ba ce sai Allah ya yi mishi sahabi ya ce wannan ga annabi Yunus ne koko mazala ce ga kowa ne duk wanda sadaka la ilaha illa anta subhanaka ta zamanto daga cikin addu'o'in da zamu roƙon Allah da su a lokacin da muka shiga cikin mi damuwa ko ranka ya baci ba ka da rishin abinci ba ka da rishin kuɗi ba ka da rishin kasuwa ba ka da rishin aikin yi ka ji ranka ya ɓace kawai ka rasa abin da ke ma daɗi yawaita wannan kalmar insha Allah za ka ganin yayewa za ka ji wani farin ciki ya sauko za ka Allah ta'ala ya jefo maka wani mutunan kirki wanda za ku hira ta arziki ba ta tsaya da shi ba kenan duk sai ya bada maka wannan damuwa bara ka mu dage mu zamanto masu yawan ambatan Allah sai yadda jarabawa in ta zo ba za mu shiga uku ba mu zamanto masu yawan ambatan Allah dare da rana da sabon mun tashi mu ambaci Allah in za mu bacci mu ambaci Allah in mun tashi mu ambaci Allah in za mu shiga magewaya in mun fito in za mu shiga masallaci in mun fita in mun zo majalisa da yadda muke muna yawo muna ambatan Allah ambatan Allah nan ba tsada gare ba arha gare shi sauki gare kowa yana iya yin shi ba wasu abubuwa ne masu yawa da za ka sha wahala wurin yin su subhanallahi wa bihamdihi ka rike kai kai ya zamanto shine zikirinka da kake yawan bacci ba a shar da zagi ba la haula wala quwwata wannan kowa ya iya duk da yake kowa ya yi da la haula la quwwata ne ba quwwata ba la haula wala quwwata to a gyara bar cewa quwwata wala quwwata a zan ki yin ta la haula wala quwwata illa billah illa billahi al-aliyyil azim ko kuma la ilaha illa anta subhanaka dinna inni kuntu minaz zalimin ko kuma ka yawaita mi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir don gurin gum shine karatun qur'ani shine babban zikirin Allah shi qur'anin gaba da shi zikiri ne shikenan kuma kanka yarda ka dora ma kanka karatun qur'anin da baka iya ba wanda ka iya ya isa akwai masu sauke qur'ani da kuskure ba a san hakan inda ka iya daidai ka tsaya nan daga alam tara kai ba suratul fili zuwa min aljinnati wan nas su ka iya kai ta zuwa kana dawowa ka yi bannar da zaka ta iya ka yi bakara A- ka- ana bakara kana baraka ka ka zaudi baraka bar- bar- bar- bar- bar- baraka saboda bi baka koya ba ka tsaya daidai alam tara kai faɗinka muna ganewa ko ka tsaya daidai ne ya isa sai ka kara koyon suratul humaza wadda ke sama alaf ka iya ta da kyau kaga ka kara ka yi hakuri ka tsaya daidai sanin ka ya fi kaje kai ta karambani zane na zai ga mutum ya dauko qur'ani ya bashe gaban shi tun daga bakara wasu dole rayuwar shi sai ya sabbe qur'ani kuma shi mai iya ba to Allah ya dora ma abin da baka iya ba Allah yana dora ma kai abin da ka iya ne wanda baka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa yawa dan ka ji falalan sabkar qur'ani sai ka ce ni ma sai na shiga ciki ki kokari ka iya qur'anin sai ka zanki sabkewa Masha Allah.
Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya samu gyara na'am
Ah, tambayi sai bara addu'a.
Hop. yawa tambayoyi kenan masha Allah to a kira sallah Ah, akwai faɗakarwa game da wato wasu abubuwa da dai kullum muna faɗakarwa game da su cewa a gyara akwai kamar rishin mai da hankali wurin karatu wanda muke yi daga mutum ya zo makaranta kuma yana bokan ya zo makaranta a kira shi ta waya wannan duk rishin ladabi ne a makaranta kuma rai rishin ladabi mutum yana manci gaban allah ne yake kuma makaranta an ka zo kana ganawa da allah ne to mutane suna wasa da dama ce har ka zo makaranta kuma a ce ha za a kira ka wani kira yana da mahimmanci gare ka wanda yi na makaranta in ka san akwai wani abu da za yi, za ka shagaltuwa da shi kan ma ka zo makaranta domin Allah subhanahu wata'ala ba ya kulawa da mutumin da yake shagaltaccen rabkanan ne ka shaga zo makaranta amma ka shagalta da wani abu sai ka kashe wayarka karatun nan duka awa ɗaya ce yanzu da ga fara karatu ko awa ɗaya ba mu yi ba ko ba haka ba ina ga duka minti arba'in da wani abu ne muka yi zuwa ko da takwas ko wani abu har yanzu ba mu yi minti hamsin ba ba za mu yi haƙuri ba ku sani ba wannan ita ce damar rayuwar mu wannan suna cikin wuraren da muke zanna mu samu albarka mu samu natsuwa mu koyi addinin mu an mun tashi daga nan ba shi kenan kawai harkar duniya ce shagali ne kawai to har ka samu dama ka yi karin shaidan ka taho shaidan ho bai yake da kai shaidan yana nan shi kowannan wayar da kake dan dauka bayan ka zo makarantar ba kana daukar waya ko kana dan jibe jibe da ita kana wasa to shi kenan shi ya san dai nan kayi asarar lada ga ka makarantar ba dai ya ce kakka zo ba kace sai ka zo to siyasa kayi asara to bai kamata ba mun samu dama mu zanki wasa da damun mu yi amfani da rayuwar mu kafin mutuwa mu yi amfani da aiki kafin lokacin aiki ya kubce mu mu sani cewa yau fa ranar aiki ce gobe kuma ranar hisabi ce suka rayuwa take mu tashi mu yi aiki mu mai da hankalinmu mu wasa da damar da Allah ya bamu domin dama ba ta dawama akwai mutane da yawa waɗanda shekarun badin suna zuwa sun bar zuwa ne damar ta kubci in Allah ya sa mutum ya mai da hankalin shi can baya to kaga ladan shi na nan wurin Allah kuma da ma haka zan kizowa kafin shi maganin dai zaman banza bare zo makaranta kaji da zaman banza bare ta hunu ma'ana da dai akwai wani abu kun san mu yana daga cikin abubuwan da suka ja mana cikas a rayuwar mu ma karatu ba mu bashi muhimmanci muna son mu iya komi amma banda karatu komi muna so mu iya na abubuwa ne na ci gaba da amma banda karatu muna ganin karatu wani ci baya ne kuma ga mu ciki ko ba haka ba haka muke kallon karatu babu wani ci gaba cikin shi da karatu ba da ci gaba Allah zai ce manzo Allah wa qur rabbi zidni ilma da Allah zai ce manzo Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu kana ka babu kamar karatu da akwai abin da ya karatu da shi Allah zai ce manzo Allah yi sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce mai wannan ba zai ce kai karatu kuma ka ce Allah ka dada mani ilimi bai ce ka dada mani shugabanci ba ka dada mani kudi ka dada mani makami da matsayi ba saboda shi ilimi cikin shi akwai kudi cikin shi akwai makami akwai matsayi akwai shugabanci duk wanda yake da ilimi to shugaba ne makami ke gare babba ya fi kowa makami haka ilimi yake kuma duk wanda yake da ilimi ya fi kowa kudi Hmm. duk kudin ga yi ka kudi kuma ganewa ce ba mu saboda kayan annabawa ne abubuwa ne na annabawa da Allah ya aiko su raba mu to kaga da akwai abin da za su raba mu da akwai wani arziki da za su raba mu wanda yi shi da Allah ya ce su raba amma ilimin ya ce su raba mu abu huraira ya zo cikin kasuwa ya zo cikin kasuwan madina ya ce ya yi wa tujjar ya ku yan kasuwa ya ce ga gadon manzalacin masallaci yana ta rabu kuna nan kuna ta da aka bar kasuwa aka zubo da gudu masallaci ka za ka iske nan wannan koyi qur'ani wannan na koyi tafsiri wannan na koyi fiqh suka yi tsaye suka ce abu huraira ina gadon da ake raba na annabi ya ce ba gaya nan ba manzo Allah ya bar wani abu ne banda wannan ana na ana ta karatu ana koya addini ku kuna jin kuna kasuwanci ku zo ku ma ku koya to da haka kenan in wa musulmi wannan fadakarwa ce wanda lokaci bayan lokaci muna yin ta ba don komai ba don mu aini tunatar da kanmu mu shiga cikin hayyacin mu mu san abin da muke yi mu san dama ce muka samu mu zo makarantar nan mu karu mu koyi addinin musulunci wata rana tana yiwa yau ita ce ranar ka ta ƙarshe ba za ka gobe ba za ka dawo ba ko ba haka ba tana yiwa gobe ta hiya ta kama ka zuwa ya mai ta hiya ta kama ka zuwa cana ta hiya ta kama ka umara kano lagos kwatano kasashen waje ta hiya ta ƙarshe ko ba haka ba tana yiwa ba kanan ba sa'udiyya ba cana ba dubai za ka ba lahira za ka tafi yana yi wa sun ka shirya ka gyara da lokacin da ka zanna cikin ibada ya kamata ka mai da hankalinka cikin wannan ibada ka zangi daukar ta daga ita babu wata sai ka yi ta da kyau domin ta samu shiga wurin Allah ta karbu shikenan ko da ita sai ka tsira Allah ya tsiratar da mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gyara Allah ya gyara mana halayenmu ya taimake mu da gyaran halayenmu da gyaran al'amuranmu Allah ya sa mu kare da duniya lafiya abinda muke karanta wannan Allah ya sa ya amfane mu Allah ya sa mu ci amfanin shi nan duniya ya amfani shi ranar lahira ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka shirya matasan mu samarin su da yan matan su kananan su da manyan su ya Allah Allah ka kare su daga sharrin shaidanun mutane da aljannu ya Allah Allah ka hada su da tarbiyya kyakkyawa ya Allah Allah ka gama su da halaye kyawawa ya Allah Allah subhanahu wataala ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali duk wata fitina da ke faruwa cikin kasashen mu Allah kawo karshen ta ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke Allah ka kare mana su ya Allah daga harara yan ta'adda da yan bindiga waɗanda yan uwansu da 'ya'yansu da kannansu suke hannun yan ta'adda waɗanda suka yi garkuwa da su waɗanda suka sace su Allah subhanahu wataala ka kwato su daga hannunsu Allah ka rabo su da su ya Allah Allah ka sa su dawo cikin iyalansu lami lafiya ya Allah Allah ka sa su samu kwanciyar hankali kamar kowa ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya akwai wannan baiwa Allah da ake ta mabara addu'a cewa za a mata aiki jini na daukewa to insha Allah yanzu Allah ya tabbatar da tsayawar jinin ga dukkan alama Allah subhanahu wataala ya karbi addu'ar bayin Allah da mu da sauran mutane da suke ta mata addu'a an ce ranar litinin za a yi mata aiki to Allah subhanahu wataala ya sa ranar da aka yi alkawarin a cika Allah ya sa a yi mata aiki kuma Allah ya ba ta lafiya da dukkan marasa lafiya da suke ire-irenta da wanda ba su kai ta ba duka Allah ya ba su lafiya Allah ya tada su ya Allah Allah ya sa rishin lafiyar su ta zaman to kafara ce a gare su Allah ka amsa mana Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da zaman banza ka raba mu da talauci da jahilci ka raba mu da mugayen halaye ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai da san junanmu ya Allah da tausaya mu junanmu ya Allah ka kara ma musulunci daukaka ya Allah ka kara ma musulmi daukaka ya Allah Allah ka rushe kafirci da kafirai ya Allah duk wani makirci da ake kulla mu mu musulmi Allah ka warware shi ya Allah Allah ka maida mu masu yin shi gare su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka ba mu ilimin da zai amfani mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا ثبت قدمنا سنة على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين akwai ɗaya daga cikin ya agaji waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sa cikin waɗanda suke aiki a nan wurin ya tafi nema naman tun da ya gaya mani in sa cikin addu'a ya tafi nema saboda rayuwar ta yi wahala a nan ya bar gari ya bar iyalin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sa'a ya bashi nasara abinda ya ce nema Allah ya bashi ya sa mai albarka a ciki iyalin shi kuma Allah ya tsare mai su da sauran abokan aikin shi duka Allah subhanahu wataala ya ƙara taimaka musu ya ƙara shayi masa hawayensu ya biya musu bukatunsu ya saka musu da alkhairin ayyukan da suke gudanarwa a wannan makaranta Allah ka ji roƙon mu ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin